نحمده نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haduwa a wannan masallaci na wannan unguwa ta igiya raba da ke wannan gari na lagos mun haɗu da 'yan uwa a wannan lokaci kuma a wannan rana ta sha shi daga watan rabi'un al'awwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1448 kuma 29 ga watan 8 2026 domin tunatar da junanmu abinda zai amfane mu insha Allah abinda ya shafi addininmu na musulunci yan uwa masu albarka mun ci zango a wannan gari a lokacin da muke dawowa daga ƙasar Ghana da Togo to sai kuma Allah ya sa muka tsaya a nan domin mu gaisa da ‘yan uwa sau da ka muna muku fatan alkhairi da Allah subhanahu wata'ala ya zo ya haɗa ku a wannan wuri kuka zama ‘yan uwan juna bayan kun zo da riga uwa mabambanta wannan ‘yan uwantakar ta musulunci ita ce take saman kowace ‘yan uwantaka kowace ‘yan uwantaka tana bin ‘yan uwantakar musulunci saboda haka nake son in tunatar da mu wasu darissa a ƙarƙashin faɗin Allah subhanahu wata'ala da yake cewa man yahdillahu fa huwa al-muhtadi wa man yudlil fa ulaika humul khasirun wannan aya aya ce da take tabbatar da shari'a a hannun Allah take shi ya sa ne shimfiɗa da bayani akan mahimmancin wannan uwantakar ta musulunci domin a ƙarƙashin shiriyar musulunci ce muke rayuwa ta musulunci kuma muke uwantaka ta musulunci Allah ta'ala yana faɗi a cikin wannan ayar yana cewa man yahdillahu fa huwal muhtadi duk wanda Allah ya shiryar da shi فهو المهتدي wannan shine shiryayye wa man yudlil wanda kuma Allah ya batar da shi fa ulaika humul khasirun wadannan sune asararru wata ayar da ke kama da ita ita ce man yahdillahu fa huwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida wanda Allah ya shiryar da shi shine shiryayye duk kuma wanda Allah ya batar da shi to ba za ka taba samun wanda zai shiryar da shi a matsayin majibinci masoyi a gare shi ba a ƙarƙashin wannan ayar malamanmu suna cewa ita shiriya ta Allah ce alhidayatu kulluha bi yadillah shari'a ta Allah ce aikin masu tarbiyya shine su karantar amma shiryar wato a hannun Allah take shi yasa suka ce shari'a ta kasu gida hudu akwai abin da suke cewa alhidayatul amma alhidayatul amma ita ce shiriyar da Allah subhanahu wata'ala yayi wa kowa ya dora shi akan tafarkin yadda zai rayu a duniya ya san abin da zai amfane shi a duniya ya san kuma abin da zai iya cutar da shi wannan shiriyar da Allah subhanahu wata'ala ya zama yana da ita kuma yana wa bayinsa ta shafi dukkan bayinsa ta shafi mala'iku ta shafi ‘yan adam mutane, ta shafi aljanu, ta shafi dabbobi, ta shafi ƙwari. A tattaunawar da ake yi tsakanin annabi Musa alaihissalam da ɗan uwansa Harunu alaihissalam lokacin da suka zo gaban Fir'aunu domin su yi masa da'awa zuwa ga musulunci. Fir'aunu ya tambayi annabi Musa da shi da ɗan uwansa Haru. Ƙala famar rabbukuma ya Musa. Shi wani Musa da ka zo ka ce, mu bauta wa wani Ubangiji, ba ni ba za a bauta wa wa? To wai wane ne ma wannan Ubangijin naku? wane ne kake gayyatar mutane cewa ka abauta mini hadda ni ma in in dawo in bauta masa annabi Musa sai Allah ta'ala ya bamu labari sai ce qala rabbuna alladhi a'ata kulla shay'in khalqahu thumma hada annabi Musa ya ba fir'aunu amsa yace ubangijin mu shine alladhi a'ata kulla shay'in khalqahu shine wanda ya ba kowane abu halittarsa ya halicci mala'iku ba ta hanyar hayayyafa ba, ya halicci ‘yan adam da aljanu da sauran halittu na dabbobi da ƙwari da tsuntsaye ta hanyar hayayyafa, allazi a tsakun da shai'in halkaku, sun mahada, daga nan kuma sai Allah ya shiryar da wannan halittar tasa. Mala'iku shiryar da Allah ya musu shine sai yasa su la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun bal ibadun mukramu la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun su ba sa yin abinda Allah bai ce su yi ba ba sa kin yin abinda Allah ya ce su yi bayin Allah ne masu daraja la yasbiqunahu bil qawli ba su gabatar Allah su yi gaba gada su faɗi abinda Allah bai ce su faɗi ba su Allah maɗaukakin sarki ya sanya su su zama musakharai hum musakharuna lil ibada an huwace su ne domin su yi bauta amma mu kuma sai muka zama mukallafai dabbobi su kuma sai suka zama an bar su su rayuwar su irin yadda Allah ta'ala yake son su amma kare ya san me bashi nama ya kuma san wanda yake farauce shi ya cinye shi in ya ga mai bashi nama zaka ga yana kakkaɗa mishi bindi yana girmama shi ya ga masoyinsa idan ya ga kuma mai cinsa mai farautarsa sai ya gudu kaga rabbuna alladhi ata kulli shay'in khalqahu thumma hada maciji ya san abin da zai ci ya rayu ya san kuma abin da in ya ci zai mutu ya san idan inda ya shiga zai zama halakarsa ya san inda ya shiga zai kufuta ƙwaro tururuwa tururuwa Allah subhanahu wata'ala ya karantar da ita yadda za ta rayu ta gina masarauta ta zama tana da mulki tana ba da umarni ga ‘yan uwanta ƙudan zuma Allah subhanahu wata'ala ya shiryar da shi ya ɗora shi a kan tafarki ya koya masa yadda zai je ya zaɓi iccen da zai hau ya ci ɗan marmarinsa kuma ya fitar da zaƙi wannan kaga alhidayar al'amma ke alhidayar al'amma kowa yana da wannan shirya shirya Allah ce da ya mana kyauta ya sa yanzu idan ɗan kasuwa ne mutum da ya tafi kasuwa bai ɓata bai dawo nan shirya ce ta sa shi ya gane nan hanyar masallaci ce da a ƙarƙashin shiriya ga mamiya wadda Allah ya wa kowa daga cikin halittarsa. Ta biyu, ita kuma ita ce malamai suke ce mata hidayatu al'irshadi wa ta'ali. Hidayatu al'irshadi wa ta'ali, shiryarwa ta karantarwa da kuma nusantarwa. Ita wannan shiriyar ita ce shiriyar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa annabawa, ya ba wa malamai bayan annabawa, ya ce wa manzan Allah su salama wa inna kala tahdi ila siratin mustaƙi, wa inna kala tahdi ila siratin mustaqim siratin lahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi ala ila allahi tasirul umur Allah ya ce wa manzon Allah su salama wa innaka latahdi lallai kana shiryarwa ila siratin mustaqim zuwa ga hanya wacce take madaidaiciya malamai suka ce tahdi annasa bit ta'limi wal irshad aikin shiriyar da annabi sama yake yi a nan shi ne ya nuna wa mutane cewa ku yi kaza Allah ya ce a yi ku bar kaza Allah ya hana a ce Allah ya hana a yi wannan abu kuma malamai su ma aikin da suke kenan domin su ne magadan annabawa aikinsu su nuna su shiryar su nuna cewa abu kaza in an yi za a samu aljanna su targibi su kwadaitar su tarhibi su tsoratar su yi tabshiri su yi bishara su faɗi cewa wanda ya aikata kaza ga sakamakonsa a wajen Allah su yi inzari gargaɗi cewa wanda ya aikata kaza ko ya bar kaza shi kuma ga sakamakonsa a wajen Allah subhanahu wata'ala wannan shari'a ita ma a hannun Allah take Allah ne mai yin ta domin shi ya halicci annabawa, shi ya halicci malamai, shi ya sa su su wannan aiki. Kun ga dai ƙa'idarmu cewa Allah maɗaukakin sarki da ce man yahdillahu fa huwal muhtadi muna nan a kanta. Sai shiriya ta uku ita ce hidayatu tawfiq. Hidayatu tawfiq shiryarwa ta datarwa annabawan Allah sai su yi su yi su yi amma wanda Allah bai kaddara zai samu dacewa ba sai ba zai ji ba ba zai bi ba ba zai dace ba Allah ta'ala domin ya buga mana misali sai fara da annabinsa na farko baban mu Adam alaihi salam ɗansa na farko sai zama lalatacce annabi adam alaihi salam ya iya da'awa annabi adam annabin Allah ne kamar yadda ya tabbata a hadisin al-Imam Ahmad hadisin sayyidina Abu Dharr al-Ghifari tambaye annabi sama a adamu nabiyyun annabin annabi adam annabin Allah ne manzon Allah sama yace nabiyyun mukallam annabi ne Allah yayi magana da shi amma sai ya sa ɗansa na farko ya zama ba mutumin kirki ba Allah ba mu labarinsa watulu alaihim naba abnai adama bil haqqi iz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar qala la aqtulannak qala inma yataqabbalu Allah min al muttaqin la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bi basitin yadi ilayka li aqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'u adh-dhalimin فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسر فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين ya zama cikin masu da na sani bayan ya zama cikin tafaffu a tsararru hadisin Bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma min qatilin yuqtal illa walibni adam al-awwal kiflun min babu wani kisa da za a sake yi a ban kasa tunda wancan kisan da aka yi dan annabi adam yayin wa dan uwansa to face duk wani wanda zai yi kisa to dan annabi adam alaihi salam wal iyad billahi yana da kamashu a ciki لأنه أول من سن القتل domin shine farkon wanda ya fara dora mutane akan kisan kai kaga Allah bai shiryar da dan annabi Adam ba annabi Nuhu alaihi salam shi ma sai aka jarrabe shi da haka dan sa wanada Nuhu ibnahu wa kana fi ma'zil ya bunayya kam ma'ana wa la takun min al-kafirin qala sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma' قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين باين أنجمع ونادى نوح ربه قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكم قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين من النبي نوح شريعة أهنن ألا تكي النبي إبراهيم بابنسا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا قال سأستغفر لك ربي إنه كان لي حفيا هذا كرش karshe annabi ibrahim alaihi salam babansa Allah ya tabbatar masa ba zai shigo ba وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرع منه إن إبراهيم لأواه حليم الله يهنا شيء نيمان مسا غفرا annabin mu sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya jarrabe shi da babbanninsa ba ɗaya ba babbansa Abu Talib da babbansa Abu Lahab dukkaninsu ba su musulunta ba bayan annabi sama ya yi iyakar bakin ƙoƙarinsa a kan kiransu musamman Abu Talib har ƙarshen rayuwarsa yana cewa ya amka ce la ilaha illallah in ka faɗi wannan kalmar zan tsaya maka lauya a gaban Allah cewa ya Allah babbana ya yi kalmar shahada lokacin da zai mutu ko da bai taɓa aikata wani aikin alheri ba lalatattun abokanai suna gefe ya kalle su suka kalle shi suka ce a taggabu an millati abdul muttalib yanzu za ka mutu kana wasa za ka yi watsi da addinin babanka abdul muttalib ya kalli manzan Allah su salama bayan dukkan ƙoƙarin da manzan Allah sama yi ya ce alamin lati abdul muttalib ya ce zan mutu akan addinin babana abdul muttalib wato kafirci ya mutu kaga wannan shi yasa Allah ya ce wa manzan sama innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha kai baka isa ka shiryar da wanda kake so ba walakin Allah yahdi man yasha Allah shi yake shiryar da wanda yake so wannan mashi'a ce shar'iyya Allah yana ganin dama ganin daman so sai ya shiryar da wanda yake so kun ga wannan hidayatu tawfiq kenan to sai shiriya ta ƙarshe ta hudu ita ce suke ce mata al-hidayatul gha'iyyatu al-hidayatul gha'iyya duk idan an gama rayuwa an je lahira to Allah zai shiryar da masu imani zuwa ga aljanna kafirai kuma za a shiryar da su zuwa ga makomarsu wal iyazu billahi wuta innal ladina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum biimani tajri min tahtihim al anharu fi jannatin na'im da'wahum fiha سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم وأن سكى إيماني سكى أيكة أيكي نجري وبنجن سزي شريد دسوية أورا سأكم ودبا الجنة رانا اللاهرة ستفأنا ركاسو أنا مسسنبركا waɗannan aljannatan tajrimin tatimul anhar aljannatai ƙoramuna gudana a ƙarƙashinsu fi jannatin na'i a cikin aljannatai waɗanda suke na ni'ima a gani kafirai kuma za a ce ne ushurul ladina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'budun min dunillahi fahduhu ila sawa'il jahim kafirai za a ce musu ushurul ladina zalamu ay ukhshurul ladina kafaru wa ashraf wadanda suka yi shirka a duniya suka kishiriwa to a tattaro su wa azwajuhum da kuma dangogin su wa ma kanu ya'budun da kuma ababan da suke bautawa ba daga nan sai a ce a kora su a shiryar da su zuwa ga wuta to wannan sune kashe-kashen shari'a wannan abu na farko kenan abu na biyan uwa masu albarka wannan ayar tana nuna mana annal hidayata kullaha biyadillah shiriya gabaki ɗaya ta a hannun Allah take duka waɗannan hudu saboda Allah madaukakin sarki ya ce man yahdillahu fahwal muhtadi wanda Allah ya shiryar to shine shiryayye saudaka alhidayatu biyadillah shi yasa Allah madaukakin sarki yake lallasar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan yayi wa'azi yayi da awa yayi da awa yaga an ki karban da awasu sai shiga damuwa Allah ce fala'allaka bahiqun nafsaka alla yakunu mu'minin a wani wajen yace fala tadhhab nafsuka alaihim azarat kakka bari ranka ya tafi saboda damuwa da bakin ciki da kake ji idan ba su imani ba a aka yi ka tabbatar da cewa innama alaikal balagh wa alainal hisab kai aikin ka tashiyar amma mu ne masu bincike mu muke shiryarwa aikin ka ka nuna hanya amma ba da shiryar a hannun mu take wannan abu na biyu ke abu na uku yan uwa shi ne lallai ka tashi ka yi ƙoƙari wajen shirya wani ba ƙaramin aiki ba aiki ne ba na ragagen mutane ba aiki ne na jajirtattun mutane aiki ne na mazaji shi yasa annabi sama ya ce wa sayyidina ali radiyallahu anhu la an yahdiya bika allah rajulan wahidan khayrun laka min humurin na'am gara Allah ya shiryar da mutum ɗaya ta sanadiyyar ka yafi fiye da a baka jajayen raƙuma dukiya mai tsada ma ɗuɗuwar dukiya misali waɗannan manya-manyan jiragen da suke a fafa wanda suke zuwa da kaya an lafto musu a ce din naka ne to mutum ɗaya ya shirye ta sanadiyyar ka yafi ya fi wannan abin da za a baka tsohon minti nawa ashirin da biyu to na'am darasi na hudu da za mu fitar a cikin wannan ayar shine ita shirya kullum ƙara ta ake yi kullum kana ƙara shirya kamar yadda Allah ta'ala ya ce wallazina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwa wallazina ihtadaw tunda anan ya ce mana man yahdillahu fa huwal muhtadi wanda Allah ya shirye to shine shiryayye to kuma sai ya faɗa mana cewa ne wallazina tadaw zadahum hudan wa atahum taqwa waɗannan da suka shirye to Allah yana ƙara musu shiriya wa atahum taqwahum kuma ya ba su taqwa su zama masu bin dokokin Allah malamai suka ce ta yaya shiriyar mutum za ta ƙaru suka ce shiriyar mutum tana ƙaruwa ne ta hanyoyi hanya ta farko alistima'u ila kalamin Allah wa kalamin rasuli sallallahu alaihi wasallam yawan sauraron maganar Allah da yawan sauraron maganar manzon Allah sallama duk lokacin da ka zo ka halarci majalisin ilimi majalisin wa'azi majalisin karatu aka jawo aya ka fahimce ta to wannan na ƙara maka shirya ina ƙara maka shirya shi yasa zaka ga magabata ba sa wasa da dama ta karantarwa sannan ba sa wasa da dama ta koyo rayuwa suke yi kullum cikin ƙaruwa saboda sun san cewa wannan ita ce hanya wacce take mafi girma da za ta ƙara musu shirya a wajen Allah subhanahu wa ta'ala domin shiriya ai imani ce daga cikin malaman tafsiri akwai wanda suka fassara wallazina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum ai wallazina amanu zadahum Allahu imana wadanda suka shiri suka zama masu imani Allah yana ƙara musu imani to ta yaya malaman mu suna da ka'ida suna cewa al-imanu yazidu wa yanqusu yazidu bit-ta'ati wa yanqusu bil-ma'siyah kullun imani shiriya suna ƙaruwa ne ta hanyar yi wa Allah biyayya da nisantar abin da Allah ya hana sannan imanin mutum da shiriyarsa na ƙasa idan ya zama kullum tunaninsa shine sabon Allah sabon Allah daga cikin abin da ke sa mutum ya zama shiriyarsa na ƙaruwa shine qira'atu kitabillahi ta'ala wancan alistima wannan kuma alqira'a ka rika saurara sannan kuma kai ma ka rika karantawa da kanka domin ibadata ne muktalifata ne ibadu ne guda biyu sun saba wa juna qira'atul qur'ani shay'un sannan walistima'u ilayhi shay'un akhar karanta qur'ani ibada ce mai cin gashin kanta ka saurara kuma me shi ma wannan sauraron ibada ce mai cin gashin kanta shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ya ce wa sagiduna abdullahi ɗan mas'ud ikira alayyar ƙura'ana ce ya abdullahi yabna ummi abd ka karanta mun ƙura'ani sai abdullahi ya ce a aƙara uku wa alaika wa alaika unzil ya ma'aikin allah za in yi maka karatun ƙura'ani alhali kai aka saukarwa wa sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce inni uridu an asma'ahu min ghayri yau ina son in ji wani yana karatun Qur'ani Abdullahi ya fara suratul nisa'i ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida yatayi yatayi yatayi har sai da yazo fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidi wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida yawma idin yawaddu alladhina kafaru wa asaw ar-rasula law tusawwa bihim al-ard wa la yaktumuna Allah حديثا فإذا عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان فقال حسبك حسبك da ya kawo nan wajen waɗannan ayoyin guda biyu sai idanuwan annabi sama suna zubar da hawaye yana kuka ya ce wa abdullahi ya isa ya isa ya isa so daga ana samun shiriya ‘yan uwa ta hanyar yawan karatun alƙur'ani karatun alƙur'ani wani irin abu ne kaman kullum wanke zuciyarka kake yi kullum kana wanke zuciyarka akwai wata kissa ramziya kissa ta tarbiyya da ake ba da labari wani baba da ɗansa kullum sai baban ya ɗau alƙur'ani ya ta karantawa amma kuma baya hadda yana ya ce zai yi hadda amma kullum zai yi karatun kuma hadda sai ta ki zama daga cikin dalilan da suke zubar da hadda akwai tsufa in mutum ya tsufa da yawa tsufa na sa mantuwa kuma ƙwar'ani shi tuna shi ake daga ciki akwai matsalolin rayuwa suna sa mutum ya zama ya manta da hadda ai hausa ma suna faɗi ko da ce ya goge mai hadda amma wannan ina jin hausawan zamani ne suke faɗin wannan hausar zamani ce ya goge mai hadda to ka gani to sai wannan yaron sai wata rana ya ce wa mahaifinsa ya ce baba kullum karatun ƙur'anin nan kake ka haƙura mana tun da dai haddan nan ta kiwa sai ya ce wa ɗana ba za ka gane ba sai ya ɗauko kwando mun san kwando ai sai ya ba shi kwando sai ya ce da Allah ka ci komin kwandon nan da kwandon yana da datti kamar dosbin kwandon shara diye baki saboda dattin da ake zuba bolar da ake zubawa a cikinsa sai ya ce je ka ɗibo mu ruwa sai ya ce a babu ya za ɗibo ruwa a kwando sai ya ce ka je ka ɗibo mu ruwa mana sai ya je bakin famfo ya buɗe famfo fya ruwa ya kasa cika kwando yayi yayi yayi sai ce baba ban gane abin da kake nufi ba ga ana taɓan nan ruwa kuma kwando baya iya riƙe ruwa sai ya ce ba mai ɓannan ruwa ba zo dama nan nake son a kawo sai ya ce kwandon nan da na baka shi a farko ya yake sai ya ce babu baki kirin yake sai ce da ka fara zuba mashi ruwa ba da sunan za ka cika shi da ruwa kuma ya ki cika sai ce ga shi haske ya da fes sai ce to haka ƙwar'anin da nake karanta kake cewa na kasa haddacewa in daina yake mu kullum na karanta shi wanke mun zuciya ta yake so daga duk lokacin da kake karatun alkur'ani kuma kake saurararsa da ma'anarsa to to yana wanke maka zuciya dan uwa shiriya ka kuma tana karuwa daga cikin abin da ke karawa mutum shiriya yawan yin da'a ga Allah sallar dare bayan an tsara farillai tsara nafilfili yawan yin azumi bayan azumin farilla yawan yin yawan yin sadakoki na kuɗi bayan kayi zakkar ta wajibi in ko baka kai matsayin zakkar ba kana da yawan yin sadaka waɗannan duk suna ciki ƴaƴa su riƙa biyayya ga iyaye mata su riƙa biyayya ga mazajensu maza su riƙa kula da matansu wannan na cin abin da ke ƙara wa mutum shiriya ya ƙara kusantar da shi ga Allah subhanahu wataala ina roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara shiryar da mu ya ƙara tabbatar da mu a wannan tafarki na na musulunci kuma ya tabbatar da mu akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya karɓi rayuwarmu akan haka muna godiya da wannan damar da kuka ba mu ta ku zo ku zauna mu faɗa muku shirya kuma ku saurara Allah subhanahu ta'ala ya haɗa mu duka alada Allah madaukakin sarki yadda ya haɗa mu a wannan ɗaki nasa mai albarka masallaci Allah ya haɗa mu a gidan aljanna muna yi wa juna barka barka barka barka وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته